أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorin mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin jama'aram jamhuriyar Nijar yau muna 21 ga wata na Ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da uku ga watan biyar shekara 2021 a jiya muna cikin tafsirin surta yasin na ga mun kawo aya ta 32 lokaci zo karshe kina insha Allah yau za mu tashi aya ta 33 ta wannan sura sautin bismillah azama bismillahir rahmanir rahim
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وآية لهم الأرض الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون Allah subhanahu wata'ala na ci gaba da mu labarin alamomi da za mu gano kudura da hikimar Allah cewa Allah mai iko ne akan raya matattu bayan mutuwa ya buga wani misali da yake gabanmu ya ce wa ayatul lahum wata aya ma'ana alama ta gano kudurar Allah al'ardul mai tattu ƙasa wadda ta mutu ta bushe ta tangare ta ƙeƙashe itanaha za a yi ruwa kuma allah ya raya wannan ƙasar daga ana zuwa da ruwan sama wani ba labari ya ta zata warabar kwamfatin kulle zojin bayi ana ruwa daga ta fara kumbura ta fara budewa tsoro iri daban-daban irin ka zuwa cikin wannan ƙasa wadda da ta bushe ta kandare wannan wa alama ce cewa cikin allah wani abu ne a gabanka da allah ke haka ta kenan mai haka mai ikon taro da mutum ne ba mutuwa na su ma wa'annan irin da kake ga suna ma'ana bugowa daga cikin ƙasa ai da wurin ya mutu babu komi amma kuma yanzu wannan tsirin da kasa ne a wannan wurin sai ga shi nan an ruwa ya tsoro kamar yadda yake a da ta shi ba makarantar da Allah ya kara bayani yace ka zalika nushur haka yadda ake ƙasa ke bushewa ba komi a yi ruwa tsoro ya mutu yadda yake a wurin yadda aka yi can da haka kuma wata ran za a tarba cikin kabar ba ya ce wa kharajina mina habba daga wannan ƙasa mace da muka raya za mu hudu da tsoro ma'ana habban ma'ana kendiyan ma'ana tsaba tsaba fat ma'ana kyabatiyar tsaba hatsi dawa gero da su alkama sauransu da su ne habban ya ce faminu ya kudu kuma daga wannan abincin da aka zabo aka yi ruwa ya tsoro ya wuto daga shi suke ci sanar su mutane bayan wannan yace waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anab kuma cikin dai hikima da kudura ta Allah yace mun sanya a cikin kasa daga wannan ruwan mun wa mun da garake na dabinai da inimomi chai jannat kenan iri iri garake daban da masu yawan da kawai daga sana duniya inda ake tsoro inda ake noma na dabino da inabi shine mun fita na rezan wa fajjarna fiha min al-uyun Allah ce mun bugu da ruwa idanu daga cikin ƙasa akwai mai yawa akwai ƙarami ga nan na manujar misali labinitar zai wani ido ne daga cikin idanu ba ruwan da kuma ne ba daga cikin ƙasa ko ta jalo daga cikin dutsen wanda daga cikin ƙasa gine daga gine wanda ruwan mutu wani ido ne na ruwa da ya kaɗo ya shigo su suka amfana ya shigo mali ya shigo nijar shiga najeriya ido ne na ruwa mutum da aka hau ɗan nijar haka ya zawa kurin kada washi da ko ruwa mai daɗi daga cikin ƙasa ba da ta kuma yake ba to wannan kenan da cikin nimomin Allah yace mun bugo da idanu daga cikin ƙasa an fito da wani tsiro iri iri dan awani shi ce li akulu min samari dan ƙarshe don ku ci daga iyan itacen wannan da suka fito daga cikin ƙasa ko daga wannan ruwa Allah ce wa ma amantu aidi afala shukuru wannan abin duka da aka jiro ce ba wanda hannun ku yi ba wanda wani ya yi dabino ko ya dawa ko ya hatsi ko ya masara kun babu wata laborator a duniya da aka yi wadda aka zo a shiga cikin ta kuna hatsi ya hutu ko wata tsaba ta kowa ke ya hutu duk duniya babu inda aka cika wata kasa ta iya zuwa ta yi kuna a ga kowane a shiga ilimi ko ta laborator a ga fak kuna ga a ga hatsi ya dai a gama a gama sai a ga kawai kaza da kaza mai za su ba da kurar amma ba wani zai muku tsoro ba mai iya tsoro da tsotsa ba guda ta ci babu duk duniya irin duniya sai dai a gama kuran a shifka a gami Allah zai bada kura da mu kenan yace wannan abin wa ma amiltu aidin ba hannunsu bai aikata amma Allah ya shifka ya yi dawa ya hatsi ya duk suka tsaba ya kayan marmari na ƙasa da sama ga sun iri iri duk ba wanda muka yi yace afala shukuru in ji hankali shi mutane ba za ku nima ba ba za ku gode ma Allah ku masu godiya ga wannan ni'imomi da Allah shi buga muku kin tabbas Allah shi tantance gode mishi Allah ka masa samu cikin masu godiya sai ya ce subhanallazi khalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun tsarki Allah ya buga shi da kanshi ce tsarki ya tabbata ga Allah shi subhana mana subhanallah ko subhan duk wata kalma ta tsarkake Allah ka tsarki Allah ga duk abin da bai dace ga Allah ba shi subhan tsarki ya tabbata ga Allah allazi khalaqa azwaj kullaha wanda shine ya halici dukkan ma'aurata wannan ma'aurata yace mimma tunbitu al-ard daga abin da kasa ta tsoro wa min anfusihim daga kama su kansu karan kansu arme ne wa mimma la alamun daga ma abin da ma ba su sani ba shi ma arme ne dan ya ce wa min kulli shay khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun ko ma me Allah ce yayi mace da miji ko mene ko da dan uwan zaka ga tsaba daya zai da shi da man dabino a hili ne mace da miji amma a tsabar da muke ci a ilimince duk abin zaka shibga ka ga tsoro a jikin shi ka samu ta ka samu namiji kuma a ilimince sai a gwada maka abin ga bangaren namiji ga bangaren mace don daga ka shirka wuto to a jiki akwai ɓangaren mace ko ɓangaren namiji wannan abu ne tabbas kenan wannan allah ce haka tsara kawo daga komi ya ce mun yi ma'aurata daga ƙasa daga su karan ƙasa mutanen da ma abin da bai sani can yari wani kulle shan ya ce daga koma mene ne halaka na zauje ma da ce shi ma'aurata biyu kufin abu biyu ne ruwan da kai sha ruwa da kusa mai ake sa kai samun kai samun an kasa kurin ya kama ka kurin ya kasu da kuran abu biyu ke zuwa a kurin ya kama ka ko ruwa ya kurin kama ka kama kai kashi gama haɗa bada akwai biyu akwai a cikin mishi ko mami ko da bagani shi sa ce wani mala ya adamu da ma abin da ku sani ba allah ya yi komi aure armi komi armi ne ko armi a cikin mishi ne me Allah ce gaba wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum muslimun
Allah ce wa ayatul lahumul layl naslakhu minhun nahara ce wata aya ta Allah dare gashi ana cikin haske a hankali a hankali Allah ce sai mu zagi rana daga cikin daga cikin dare sai ta koma duhu a cikin da asalin kenan babu hasken daga ba hasken samu ya ka ɗauke shi sai ga duhu ya kuma ke ɗauke haske a ga duhu wata ayatar cikin ayoyin Allah ana cikin rana an ɗauke dare tufai za an ɗauke rana tufai za mu musulmun sai ga sanar cikin duhu zumuna nan muke awa biyu ka dawo sai ga hannunka in ba wuta bagan hannunka wannan wani tsari ne wanda Allah ya tsara a gaduhu a gadara kuma tsari ne daga wajen shi babu wanda ya bashi ba duk yadda cikin ayoyin Allah na canjin wani abu canjin dare da rana daga duhu ka gaske duk wannan wani abu da nemo da cikin neman Allah haka Allah tsara ya ci gaba والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
yace والشمس تجري لمستقر لها رانا تنا تهيا zuwa ga wata matabbatatta magabata da dama sun yi tafsiri wasu da asar wasu da nasar hadisi wasu da irin fa'ilta suka wannan matsala akwai sama rana zuwa take ta fada wani da ta suka kuma ta komo kadar akwai akwai magana cewa a ce zuwa take ta fada wani ta rana ta fada kuma ta taso ta komo wanda kaga nan akwai karancin a wancan zamanin duk da ba da ba ba nasi ba da wani ƙur'ani ko sunna wata fahimta ce kaga an ta saba ma nasin ƙarara kuma da ma ilimi wanda yake cewa kace rana zuwa ta fada a wani bango kuma ta sake komowa ka san da ta kawo da yanzu kai ma amma dariya yanzu kuma da wani magana dan babu inda lokacin babu rana a duniya babu inda a ce ba ta hada kuma wata hada ne ba kuma ta dawo babu inda ba rana a duniya sai dai nan ana rana nan ana dare nan ta kusa nan ku ga dare nan ku ga rana haka yanzu a wasu wurin yau yanzu ne suke hudawa a wajen musu yanzu suke hudawa eh yanzu suke hudawa kusa ko wasu kuma ba su ganta ba ma a gaba su ganta wasu kuma yanzu ana tsakar rana yanzu wasu yanzu suke wallaha ma su yanzu suke wallaha ma su da kai wajen kai gabasin wannan indonesia wannan indonesia a sauransu wajen sijini ko wani australia yanzu ba su suke wallaha ha kenan rana babu dosin babu da gari kenan shi yasa tafsirin magabata ta ibn kasir ya kan tafsira kuma haka daga cikin sahabbai cewa da mustaqarri laha ba iya ce ba ta wani hada bane ba a tahiyya ce babu tsayawa haka ibn kasir ya tafsir cikin ibn abbas da abdullah ibn amr ibn as cewa za ta tahiyya kura tafsirin na biyu wanda yake kusa da wannan cewa tana wannan tahiyya har yanzu zuwa wani lokaci da Allah kai ya mata ta tsaya amma ba zuwa take ba ta fada a wani wuri ta hiya kurin take Allah ce kuma mun yi bayani mu alaka mu da rana ran tana ta hiya a karan kanta mu kuma akwai kuma magana mas'alar daban mu ta mu ta ganin ranar mu shi ne wani abu ne wanda daban dan adam da bincike kuma ya an sami ittifaki da malaman addini da malaman falaki wani asali a duniya malaman addini suka ba duniya gudunmuwar ilimin falaki ilimin astronomy ilimin turmamun sauransu kayan bature ya wani abu ku karanci tarihin andalus spain daga nan tarihin turai aka samu ci gaba na wayewar kai ta ta ta turai europe daga spain spain kuwa garin musulmi suka mallaki spain daga nan suka kai ilimin falaki daga suka yi ilimin falaki duniya aka dubulafe abin ya kuma ya wuce su amma asalin musulmi suka yi aikin farko na maganar ilimin falaki ilimin turmamun mutum karanci tarihin wayewar kai ta turai daga spain da musulmi ayin maganar jami'an wa musulmi sun jagoranci turai balle bangaren spain kusan cika 600 mutane su labarin abin zai wuce ne an waje spain da kasar tahi nijar addini daula ce islamiyya a yanke hannu a kashe ne zana haka ake a spain shari'a ke ta musulunci bayan tattattar da jama'a tahi nijar zama musulma spain tahi nijar zama musulma spain don nijar halba ta hukumcin kashe mutum ba a nijar ko cire hannu ba an taba iya tarihin nijar ba taba yi ba to can kuma a yi shekaru ana yi a cire hannu a yanki kashe mutum a jihar ne zana haka ake a spain tsawon shekara da shida aka yi musulmi suke daula shi islamiyya daga baya makircin turawa da sakacin musulmi ya kai abin da ya kai a yau aka mamaye masallatai suka koma coci amma asali abin musulunci ne daular islamiyya mudumin jin labarin tarihi har yau da jabar ana har ana rigima tsakanin spain ko italy da da maroc akan jabar tsari tsari da musulmi ne ya musulunta cikin barbar wanda shi ya jagoranci musulmi bayan abin mummuni ya turo daga can shi ya bauta musulmi na shiga yaƙi daga maroc zuwa cikin spain daga nan aka shiga aka buɗe spain daga maroc aka shiga ai yau kuma abu asar kin iya nan illa ko sakaci ne duk da a lokacin nan shi tarih bayan sun buɗe spain ya yi magana ya yi aminu mummuni ya ba shi dama su cika ba a kudin cewa ka aje za ka yi musulmi cikin hadari wannan ya aka yi zai masu abin zai ba ka aje a ci kowar rago a yi gaba kuma ba ta buta bure aka tar shawara iya ci idan ba mu shiga cikin muka ida wata za ta mai damuwa wala abu kuma take hudu kenan idan ba mu yi gaba muka kai anan haka kuwa yan rinjaya wajen aminu mummuni daga can suka sa burki kuran a tsaya kai gaba amma ya yi kora wallahi ya yi kora kun tafiya yake kurin daga can yan wada suka sa shawarar cewa ka ai gaba hadari ne aka tsaya bakin ispankin da dan abin da aka rike su ne aka jima ana daula islamiyya tun daga bangare na indonesia wani bangare na india har wannan yake na ispan suna ƙarshen daula islamiyya shekaru aru aru a kai yau da kuma abin da ke da yau gobe da kuwa turawa daman ba bari suka ba suna kulla makicin a yi wannan wannan ta suka samu dai dama ta saka ce musulmi suka koma yan tamori musulmi suka da suka koma yan tamori kurin daula aka zama yan tamori suka profite kuma suka juyo suka ture shi ne a yau abin ya zama kurin sai tarihi allah kiyaye muna maganar ruwa kenan ilimin falaki ya ji matu musulmi suka bada shi kenan ta a wancan zamanin sun bada labarin cewa tsarin abin yadda yake ilimin falaki rana tahiya take mai karan kanta a inda take mu kuma alaƙarmu da duniya daban tahiyarmu ta rana ta hudu ta fada alaƙarmu da rana ne zajira da muka tahiya wannan abin bai ci ba karo da musulunci farkon musulunci ne aka samu matsala tsakanin malaman musulmi da waɗanda suke tsayawa a kan ilimin fadakin abin bai kai tashin farko suka ce a ai da salo da fikis suka ce latar tudu tudu sole salo da fikis mana ƙasa ita take juyawa a ke zagayen rana amma rana tsaye take kun shi kai matsala a ce rana tana tsaye mu kuma karanta rasul qur'ani wa shamsu tajri li mustaqarrir laha rana tana tahiya zuwa ga wata matabbatarta he wani zuci a a a tsaye take min yarda wani shi ya kawo matsala da rashin haɗin kai da musulmi da farko da masu wannan magana daga ba ta yana ta hira su wani musulmin turawa da kansu ci gaba ya kai su sun gano a wannan rana ita ma ta hiyar take mai karan kanta har ma ya baka bitaskin da take ta hiyar cikin falakinta ya baka irin gudun da take aiki take zama da ke tabbas ta hiyar take to amma abinda mutum na matsata babu cin karo da addinin ilimin zamani maganar ventriculateral mu juya maga rana maga dare wani abin da yake da alaka da duniyarmu da rana idan muke juyawa maga hasken maga duhu shi wani abin daban wanda ɗan adam ya ga wanda baya ko bai ci karo da addini kamar albani rahimahullah ya cewa wannan babu wani matsala game da addini mai cewa ma cikin da addini ta bi sabon bane ba ba wani matsala kan abin wanda yanzu an ci gaba yadda ana iya gwada ma da idan ka ga duniyar ta kai take ba na wadda na da na hasashe wani ba yanzu idan ina gwada ma da na gwada idan daga duniya ko take sheka da gudu wani ta wani wani musulmi da ya shiga wani kumbu suka daga so sama iya ba da wani tashi ne yake cewa bayan mun sun tashi cikin kumbu ya ce bayan mun kilo ko dubu goma ne ce da ƙasa sai kwamana ya ce ku leko ku kalli duniya ku sai muka leko ta yi kasar gaba ɗaya da tafin ta mata tana wani cin da ita kanta gaba ɗaya ta gaba ɗaya ga ta dukkan tasirin Allah ko suna wani ta kilo dubu goma kuma muka da kasa kilo dubu goma ta ka tabbata ga ta tabbata ga ta tabbata ga ta ce mutum ga ta tabbata ga tana kallon ka eh dasu kina wannan wani abu da mai gano na magana tahiyyar mu a zagayen rana an ce mu muna tahiyya iri biyu a zagayen rana tahiyya ta banta kasa da tahiyya ta shekara alaƙa da rana zai ɗari duk wani abu da mutum da karanta da karanta mini bincike bincike ne ga abin da ke ciki ne babu wani cin karo ruwa da addini da wani ilimi na magana rana tana tahiya mu ma tana tahiya irin zamu daban a cikin falsafatar a cikin wani sai daga wasu ma an kaje wasu wasu akwai su wata nawa ma rana ga ta har kai fata ta kallanta ga ta zaka ne ta kallanta ga ce ta fada bata ma wada bata wada ma bata wada wala wala ka kallanta idan a wani alasar a wani gari su can bangaren da suke yi bangaren gasar suna kallonta ya tafi da shinta irin fannar ko polisi sai wasu suna kallon da yanzu za ka suna yau yau ban aiko wani abujiya na magana wani musulmi suke na alaska musulman alaska azumi su duka azumin da rana ta hada a kare a yi sahur a kare hudu ta hada shi a jindiri haka suke alaska su alaska ta amurka azumin a duk yawa wani rai azumin ya yawa yawa ta suka yi kare hudu a tsaye da hudu a tsaye da aka tsaye da ta zaune ka tsare kuma ba ta hada he bayan sha biyu min mimi da hada ranar haka suke rayuwa musulmi kuma kuma suke wurin musulmi a kuma musulmi a wurin ta haka yin wakurin wani abu ne dai mutum to shi ne a nan allah iya tabbata mana kuma bincike ce bincike na bare shi a bincike abin shi shi ala ce da rana tana tahiya zuwa ga wata matabbatarta kun mu tsaya nan zalika taqdirul aziz al alim wannan tsari na tahiyar rana zuwa ga matabbatarta to wannan wata kaddarawa ne wani tsari ne lissayi ne na mabuwayi masani allah shi tsarka shi yace wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun al qadim shi kuma alace wata mun kaddara mai manazir ma'ana orbit ke mata wurin da yake bi shi ma iya tahiya iya tahiya har ya koma muna gani ya koma kaman busasshen iccen dabino shi mana suna ce nan alaƙanmu da shi ce yadda muke ganin shi shi ma wata ya zama tattar da nasin ƙur'ani wata iya da haske amma ba mai karan kanshi ba haske ne ba irin na rana ba haske ne wanda yake da alaƙa da rana eh shi ya tauci malam ya ce wani kamar nuran kamar kamar nuran ne rana ta ce biya ta take zama kanta sai watan a insibin kasir shekaru wani ɗaruwar tuni kayan baturi na suka yi suka yi bayanin wannan masala wata kayan baturi zama mulki irin a wajensu cewa wata bai da haske mai karan kanshi hasken shi na ɗotsina daga rana ne alaƙar shi positionkin wata da rana ne allah tsara kayan shi yadda za mu ga hasken wata mu gan shi ƙato mu gan shi ƙarami har ya koma kamar tsinin da ya ici wani wuri ne allah yi manazir inda yake bi alaƙar shi da rana da mu inda muke rana take hasken shi daga nan muke ga hasken wata ya koma ƙarami ya koma babba wannan tsarin da allah ya yi sai ce maka ce masa zalika taqaddu azalim wani tsari ne na Allah mabuwayi masani shi ya tsara wannan wata mu ganshi babba mu ganshi karami sai ce mana da ta'alim wanda sun hisab wannan ya Allah ya mutan dan mu san shekaru da shekaru da kwana da wata tsarin haka da tsara kamun sai wani abu ne daban wanda da ba musulunci bai riko ilimi ba da ba misali Qur'ani dan gariya ba ilimi ne kaje ka karanta Qur'ani wannan abu ne tabbas wata iya da masarkaiya amma wata mu ne muke muke da alaƙa da mu mu muke amfana da shi shi yana zaga duniyar mu ce shi wata kuma Allah tsara mana ta hanyar wata za mu gano shekara ta kuma mu gano kwanakin wata ta yadda yake da alaƙa da mu da hasken rana ɗan wa shi ne kuke ji a yau ana maganar kisifewar wata da kisifewar rana yaya ɗan adam ya fuskanci hikimar Allah kan wani al'amari cewa rana da wata da mu mu da wata mu muna zagayen rana ne ta wata iya da alaka da mu yanda asali ake samun kisfewar wata kayan ta rana a wannan tahiya da wata muke da alaka mu da rana in aka ce kisfewar wata me zai kenan babu hasken wata ko rana a cikin tahiya da ake rana duniyarmu ya ta shiga tsakanin wata da rana haka zaka misali wata daren sha hudu ne wanda hasken shiga mata a ganshi gaba daya amma wajen wani wajen tahiyarsu sai Allah ya kawo duniyarmu ya ta sa hijabi tsakanin wata da rana yanzu kenan wata babu haske sai ga duhu babu haske ko daya dan bai samun hasken rana duniyarmu ce ta shiga ta sa hijabi tsakanin rana da wata ana a hankali sai ya gushe ya kasance ganin haske ya koma kamar da ya ne muke samun kisifewa ta rana rana ta kisife shi kuma a tahiyar da muke sai a wagari shi kuma wata ganin shi kusa yake da mu shi za a yi ta kisifewa rana kuce gaba a yin ta ko'ina yanda daidai yanda wata yake da alaƙar ku wata shi ke shiga wani ɓangaren duniya a tahiyar da ake kamar nan ne sai wata ya shiga tsakaninku da rana a daidai wannan lokacin in yi shiga tsakanin rana kina bugun ɗaukar da tsakar rana amma ba wasu rana ya dace da inda ya shiga tsakanin kaɗan ne rabi ne da yawa ne shi ya ce ya yabu ga ba ma ga hasken rana kuma haka Allah tsara kayan shi duk wannan aya ce ga mutane wannan abin da ake aya ce yanzu inda misali Allah zai rike abin aure guda na za a yi za a yi shi kenan ina sa ido babu inda za mu ce mutum abuta a ce a taɓa butowa ya za a yi gusa ga na'ura za a yi in su bai wani aka yi haɓada in ta wata aka yi har abada ba wani abu da duniya za ta sai da ya ta ɗaukan hoto mai imani tsarin imani tsoron allah shirya mara imani ta ta hama ya ta shirman shi allah ka kiyama duk wannan ayoyi ne na don haka Allah ce lashamsu yan bari laha an tudurka alkamara lashamsu yan bari laha an tudurka alkamara walallailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun
Allah ce lashamsu yan bari laha an tudurka alkamara don haka bai dacewa ga rana ce wai rana ta kama wata ta iske wata sun gamu a'a haka wannan lailu sabiqun nahar dare bai da gaya rana ko ne da gudu to kullun ma'ana daren da rana wata da rana kowanne fi falakin iya cikin falakin shi falakin shi suka ce orbit kuma sabahun ya ce ya sabahun nan ba tasbi wannan ba ce su bi ba mana suna kamar zaman hutu yadda kasan hutu a cikin ruwa haka suke tafiya a cikin zagayen su ya sabahun dan tafiya ce kamar nau'i ne na hutu kenan kowanne iya hutu a cikin inda yake rana wurinta daban wata a wurinta da wurin shi daban kuma kowanne iya da wurin da aka mai inda ta bai kusawa wa dole bayanai da muke yin uwa wai kurin ɗan ɗugu ne mutum ma ba sani ba kai ba da mutum ya je ya karanci wannan ilimin imanin da zai ƙaru Allah ta Allah ka karanci tsarin binciken ta ke wannan ababe da yadda Allah ya yi ƙwarai akwai aya abun a gani mai lura da ƙudura ta Allah Allah ƙara mana imani ci gaba وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وآية لهم وتآية متاني تسجانوا قدرة الله ورحمة الله أكرم الله أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون mu muka ɗauki zuriyarsa asali kenan ce zuriyarsu ana ne ishara ga mutanen nuhu a lokacin yawan duniya shi aka ce nuhu shi ne amurfashar sani shi ne baban duniya na biyu don an yi adam bayan adam aka abin da aka yi daga ruwan tufana duk wanda ka gani a saman ƙasa a yau ya hoto daga zuriyar wanda aka ɗauka da nuhu iya daga cikin wannan jirgin ruwa na annabu nuhu ya ce mun ɗauke su mun ɗauki zuriyarsu a cikin jirgin ruwa almashahu da ke cike da an sa dukkan irin dabbobi daban-daban da mutane da suka saura a duniya wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabun wala ce muka halitta musu wani jirgin irin shi na wasu tana ne jirgin ruwa ta wani shine asalin samun jirgin ruwa kuma daga nan Allah gashi ba ku damar yin domin Allah ya mu Allah kana ko mata amalun ajin ku ma Allah kamar zama Allah shine ko ana ni irin dabbobi irin raƙumi suna kiran shi ma'ana ba tan sahara irin raƙuma da Allah da ta halittu masu kambacin jirgin ruwa ko ne da Allah ya yi ya halitta manyan jirage na ruwa an samu a yanzu kuma da sauran dabbobi masu ɗaukar mutane duk wannan Allah ya halicce su ya ce mina ya ce mai musulmi markabun daga irin jirgin ruwan nanu da ababai da dama wanda suke hawa don biyan bukatarsu Allah ce gaba وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين نعم الله يقول وإن نشأ نغرقهم فلا صديق لهم wannan abin da ya wakana na ɗaukansa a cikin jirgin ruwa na dakin da na yanzu in Allah ya so duwani jirgin ruwa sai ya kasa kuro sai Allah ya ce sai mu dulme da ruwa ci shi ya kasa kuma falasa dai kalamu kuma in yi haka cin ba mai zauwa ce bai daba ai mu mai daba an hana kaso da wani wannan yamuwa Allah ne ya bari mu hau jirgin mu hau saman teku mu yi ababen na hawa don bai mu ɓakin muka ci labarin kisa ta wannan jirgin ruwa na tarihi na ganin ingila ne su ta fitar musamman musamman titanic ko titanic ba titanic jirgin wani suka yi a da ilimi duk abin da jirgi ke bukata ne a mishi an mishi har ta kai ga alfahari cewa wannan jirgi babu wani abu na bala'i da ruwa zai ce shi duk a ilimance haka suka kira shi ƙarshe ginin ɗan adam bunƙasa da isa sai ta kai shi ga alfahar cewa ma har ya kawo kalmar Allah a ciki ko Allah bai bai kuma da yadda kalmar ka wuce a ciki bayan suna abu na ilimi na ilimi an kai gaya jirgi na abun azo da abun da ake bukata na ilimi ya gamu har ta kasa Allah a ciki ba abin da zai sami shi wanda yake wannan aya ce da masu tarihi Allah guda musu dajiya wasu wannan jirgin tashin farko da ya bai kuma ba tashin farko da mai rawa Allah dirme da shi ya halakar da su ta mai labarin da suka mutum a ciki sun a wajensu haka ne kurin ya shakata kurin zai a shakata a more babu matsala kurin garanti ne wurin shakata a cikin ruwa jirgin ruwa duk abin da ɗalin ke gamawa na kare bala'in ruwa ya yi shi amma wallahi balagurin hurku bai dawo ba da kai mata sinasir allah jirmi da shi ya dai kun tarihi ba ma allah ka Allah ya ce wa inna sha nughriqum fala tahqalam idan muka so da ce sai mu dirbe da su kun ba mai zawwa ya ce ayi yanzu agaji babu wala mu qazul ba mu ka agaji ba mu tsamo su daga cikin Allah illa rahmatan minna wa mata'an ilahi kurun rahmar Allah ce bar mana muke cin moriya ta wannan teku da jirgin ruwa iri iri kai rahmar Allah wuri daban-daban rahmatin Allah kullum ta musamman da wajen wa mata'an ilahin da kuma ɗan jin daɗi a ɗan more zuwa lokacin da Allah yake shi ke ci gaba وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها محرضين
Allah ce wa idza qila lahum taqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun idan wani mai magana mai wa'azi zai musu wa'azi ku ji tsoron ma abin da ke gaban ku da bayan nan ima kamu na Allah a nan duniya ko a lahira kuna zagaye da kudura ta Allah ko a duniya ko a lahira ta zai makamu ta kowane bangare ku ji tsoron Allah dan a ji ƙaunin Allah ya muku rahama wa ma ta ci min ayati min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin duk wata aya da za ta zo daga Allah ubangijin su aya abin a gani a lura a wa'astu to su ha wani aya za ta mata ba za su bijire ko aka ba sa mata kallo na aya eh za su kauda kai za su bijire mata halin su kenan wa idza qila lahum wa idza qila lahum anfiqu mimma مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
التي وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله إن da za a ce musu ke mai wa'azi a musu kira ku ciyar daga abin da Allah ya arzuta ku alallazina kafaru lillazina amanu nan izgiri ne na kahure ga masu imani sai su kahure sai su ce masu imani kenan da suke musu wannan wa'azi ku ciyar daga cikin dukiyar Allah ku taimaka ku taimaka bayan Allah sai su karu sai mai da maka wurin masu imani radi da cewa a nutu imu mallawa sha'ullahu a ta'am yanzu za mu ciyar da wanda idan Allah ya so sai ya ciyar da shi na mai suka ne kuna cewa Allah ke ciyar da kowa shi ke ba kowa abinci kuma ku ce ku mu ci da bayan Allah ke inda har Allah sai ci da su ai ba su ya tunda mai ba su kenan ba su ba su kaji ba wai gili ne ma wai tun Allah shi mai ciyarwa shi ke badawa to kuma ku ci ba ku ba su shi ne kun mun Allah ke ciyar da kowa shi ke ba su to wanda Allah inda Allah sai da ba su ne ba su tun Allah bai ba su ba kenan me zai ba su ba su dan Allah bai sai ba su bane ba sai mu zan ba su izgiri ne ga masu imani duka magana a taimaka bayan Allah musamman kuma Allah iya jarraba masu talakar masu haka Allah iya jarraba talakawa da masu kudi ya jarraba iko da talaka wannan jarraba ce Allah ya baka yana wannan duk jarraba ce daga bayan Allah ba dan bai ba ko kuwa bane ba jarrabawa ce kai ka ce ka bada ka bada ko baka bada ba aka talaka aka yi kudi wannan jarraba ce Allah ya so ba dan bai ba ko kuwa bane ba abinci ba to amma su haka sai mai izgilin cewa a nudimu man law sha'ullahu at'ama za mu ciyar da inda wanda Allah inda Allah sai ciyar da shi na izgili ne a fakaice in antum illa fi dalalin kunun kuna cikin bata bayanan ne kunun ma'ana abin da kuma kira kamar shirme ne ba gaskiya bane haka suke ga masu imani gaba wa yaqulun kuma dai suna ce cikin izgilin su mata hadar wa'd in kuntum sadiqin kuna ta kiyama kiyama kullun kiyama wai da kiyama ba ga mana yaushe ne su kullun su suke a ga musu ranar ne kon ben demin nawa ko nawa ga watan kaza shauran shi a ga musu in gaskiya ne akwai abin a ga mana eh Allah ta gaba ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون Allah ce ma yanzuruna illa sayhatan wahida ta'khuduhum hum yakhsimun ai wannan mutane ba abin da suke jira in dai wa'azi ne ya zo galgadin ba abin da bai zo ayoyin sun ganti ba abin da suke jira illa sayhatan wahida kun tsawa idan Allah ce fa inna ma hiya zadirkan wahida fa zan bisahira tsawa ɗaya ta kusa musu kun tsawa ɗaya kun Allah zai an ba shi da suke jira ba mata suke yawa ba ko mutuwa Allah ta tsawa ce guda za a yi ta'akhudhum tsawa kuma ta'akhudhum za ta dauki rawukansu hum yakhsimun suna cikin hayaniya ana cikin hayaniya a cikin gaddama da hayaniya karam Allah zai dauki mana karam kowa kiyama ta zo kai yace falastati'una tawsiyatan wala in ahli yarji'un idan lokacin yayin kiyama ba baka dama ka koma gida ka yi shawara ko ka yi wasiya kaza wani za ka azaba ta zo ko kiyama ta zo ba ba mutum dama ya koma gida ya wata wasiya ko ya koma ya kain gida annabi sallallahu alaihi ke bayani za a yi tashin kiyama duniya tana cikin shagali haka wannan ana cikin shagali mun Allah ce yace wani a wurin ban ruwa ya zubo ruwa zai bar ruwan garka wani a kasuwa ya ana auna ya auna mai yadi nawa ya aunawa san wannan cikin shagali zai ana shagali shagali wayan gare ne zama zama zama muna jira ai busa ai busa kaho a'a kuna shagalin eh kuna shagalin duk da gaba eh ana labarin kaza wuri kaza an kaza ranar sai kaza wai sai kuma da baruni ma an ji a da baruni yawa a ji a baruni an ce gari kaza an wata ta dabba an ce maka ke yau an an an rana ma ana wani ta alamu da gari ana alamu suna kamar hina ci gurin wasu na shagalin wasu na eh alama ko alama a shirya haka za ana cikin shagalin da mai imani da mara imani annabi ta ana cikin harka ko yace wasu a kasuwa ana awo wani ya zubo ruwa kowa kwaram ko ya zubar ruwa kan gida Allah ce kenan ba magana wasiya ko koma gida kurum Allah ke yi Allah kara mun imani
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
ونفخ في السور التي زعي بوسى وأن بوسى أتكين قهو قهو من سنة قهو من ذلك قهو ne na musamman Allah subhanahu wata'ala ya halitta kuma aka ba mala'ika Israfil manzana ce wani mala'ikan tini kafan a bakin shi wa an yi kafan an ba mai busan ya sa kuma a baki ya daga kunne ya shawarar musulun busa kunne busa shi manzana ce kaifa arhum musamman kalin musakarin da kalli manzana ce ta ina zan shagarci mana samun jin daɗi da nutsuwa alhali mai kafan ta kafan a hannun shi ba ta duk kafan a baki shi ya sa a baki kurin zaman jiran uzuri yake busa kun ya busa ko ya mutu iyayen tilikawa a bakin shi ya ce wannan ƙawoyin lokaci ya yi an yi busa guda fa'idahu minan ajidasi ilaro biyu ya suru wani wadda ka cewa yau mai kurji min ajidasi tira'an ka'annan da su bai fito kurin busa guda za a yi fa idan min ajdas ya ga sunan wa'in daga cikin kaburbura cikin ƙasa suna hutawa ila rabbihim su suna hutawa suna kadawa zuwa ga matattara da Allah ya qalu ya wailana suna kadawa daga cikin kabari za su ce ya wailana man ba'athana min warqadina mutum ya tashi gurgita maimakon ya warka ya gan shi da a cikin gida nan ga firigo ga tele ga kirmatizar ma iyawa ga ne salon kada tashi a cikin ɗakinka ko mata ka nan damar kama yanzu wani tashi na musamman za suna tashi kurin fuskarsa a wani hili na musamman to ganin wace nan wani barci ne kamar nau'in barci suka shiga hatta da ɗan wutar ne su samu ɗan lokaci ne dan za su ce man ba'a sana min marhajina waye ta damu daga barcin mu kinan barci suka kasa da su kamar tashi daga barci su tashi man ba aka na min marfadina waye ta damu daga barcin mu wannan haka yasa tambaya shi ne ce anan mala'iku ne da su anan nan masa imani ne shin ko masu imani za a ba su da ya jawabi a lakul hal cewa suna tsammanin tashi ne daga barci da aka saba da duniya ya ce musu haza ma wa'ada rahman wannan wannan abin da Allah ne mai rahama ya alƙawari ba shi ne na ƙiyama kuma wasa da al-mursalun manzannin Allah sun yi gaskiya za su wa ƙalu ya wailana haza yau muddin wayo kinmu wayo yau ita ce ranar ƙiyama za ce haza yau mulfasa da tukutu tukutu wani ce ranar da kuke ƙaretawa a duniya gata yau ga kuma a cikin tudun mudu ba damu Allah ya ce in kana illa sai haka mahim duk wannan abin gaba daya ta tsawa ɗaya tak ce za ɗaya tak fa'iza mu jami'in ladina mu gaba sai ga mutane da kowa da kwata jami'in ya ce tsawon ɗaya sai ga haɗa tattara kowa da kowa gaba ɗaya mudarun ga sanar an tattaro su ga mutum ga aljani tukun mala'iku a wuri guda kowa an tada shi da na kware da na banza da manzannin da na kirkin gaba daya yamma jama'a rusul fa yakun ma za ujibtum qalu la ilma lahu asfi la ilma lana ga manzannin mun aka aikoki suka tawhama an kashe wani an kori wani an yi bid'a ban za musu zan su tambaya ma za ujibtum wata irin amsa ka ba ku a duniya an ce don tashin hankalin wuni za su rikice su ce la'in malana Allah mu sani ba wani an kashe shi wani an kore shi wani ya sha kashi da kalin tsere amma za su ce sun ba san ba amsa da aka basan Allah kai na Allah mu da kai sun na an ce saboda rikicin ne za shi kiyama rikicin tashin hankalin wuni za su timoce ce ba sani ba su amsa latin imani ya ce faɗi yau malatu zulun nafsun shaya a yau kenan kiyama ta tashi ba wanda ran da ake zalunta da kun wala tujzaun illa ma kuntum ta'malun ba abinda za a saka muku a yau a nan za kiyama sai abinda kowa ya aikata na kwarai ya ga kayan kwarai na banza ya ga sakamakon abin da ya aikata kowa irin sakamakon shi irin aikin da ya aikata duk da ana maganin fadar Allah daban amma dai sakamakon na kwarai ya za a yi ya sakamakon na kwarai na banza shi ba da shi shi ne magana kenan na sakamakon kowa da irin matsayin shi ci gaba إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
التي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون Allah ce ‘yan aljanna an samuna ciki, al yau ma a yau za sana wa a yau ‘yan aljanna suna cikin shagali fi shigulin fakihun suna cikin shagali suna masu horin ciki ana horewa ita kuma suka ta homo a zuwa jikun da mazan da matan ga suna cikin aljanna ya ce fi zilalin cikin inuwayi wurin shakatawa heba kuran wurin shakatawa ya ce kuma alal araik akan gadaje masu ado mutakiun suna kishin gide alamu ya ke nan wani ya kishin gida wani kan alamu ya ta ya ce mutakiun yawan itika jingina haka ala shakatawa alamun farin ciki da jin daɗi mai darura bai kishin gida ko a yau ka ce duk daga mutum a cikin gidi ka yi muku labari ta ƙasar zama wallahi ya ga zama wallahi ba a ba a daruwa a cikin gidi ba a yi mai laruwa bai yanta alama ta tajin daɗi ana shagali cikin inuwa da su da matansu shi ibn abu cikin magabata ke cewa mai ce fi shugunan cewa kurin harkoki ne ta wani lokaci da 'yan mata mata da armi ana nishadi na armi wani lokaci ciye-ciye wani lokaci ziyara wani lokaci a sha waka a more kurin kurin shaka ne kurin ce haka ce shaka ne kurin ce ko ta duk abin da na more wa kurin shi ake ce kurin fi shi kurin to faki hun duk wani wasu na a more a yi a shakata kurin ka ta zanawa a ci abincin ne a yi waƙa ne a more wajen matan ne ziyara ce duk abin da ake a zo a kan abincin a kawo abin da ake so a ta haka ne kurin ce morewa ci kurin ake Allah kai mu Allah kai mu amin yace kenan hubu azwajuhu su dan aljanna da su da matan su fi dilalin cikin inuwoyi manzo ke ba labari san inuwa ba irin saka wannan manzo ke ba labari inuwa annabi ce inu inuwa ice ɗaya ce yasir rakibu fi ziliya na ta almala la katawa yace doki maguji zai ta yi shekara da kashin inuwa ɗaya ta ice ice aljanna iya gudu a inuwa ɗaya eh wannan inuwa ce kuma ga ruwa hema ta mashakatawa duk dai ka more ya Allah shi mu eh an sha wala a duniya an sha wala duniya ga azumi ga furfura ya kare ah kuma kare ta kare mun ta kare ko kuma kare kun yanzu kun yanzu a more ne kura a duniya kun ba Allah kun sha wahala ga azumi ga kiyama ga ga waye ga wala ne to ta kare yanzu kun more ya kura ta hun fi shugunun fakihun ya ce lahun fiya fakiyatun walahun ma'aita'un ya ce ‘yan aljanna suna da kayan marmari duk irin abin da marmari fakiya Allah shi shirya duk abin da marmari Allah shi shirya kuma walahun ma'aita'un kuma duk abin da suka yi kusa kwamandi a kaka za kun kawo za kaza wa kuma sai wai wa aljanna wai kun da wanda kai ne kaza kaso kaza kaso na mun shi da wai ta cikin gatuka me morewa wanda kaji kun kashi awon kaji sai cikin gatuka ta ta a ina more ya kaman kumburi dan kan kumburi ne eh kumburi ne kumburi ne ta cikin gatuka a kawo za a tiri iri iri sahafi musabin mafita tiran tiran ma da zinariya da azuba eh haka Allah ce haka ake ana yawo to kun bai haka ake musu yawo iri-iri ta barci tare ma na yari na azurba ake yawo sai ka zaɓa a kama da kaza a kama ka zo ka ci kuma hikima Allah wannan ka kawo ka ci wani magana bukata ka cire a cikin itace kana kwance a kwance haka suke utofu mata mera ta utofu hadariya aljanna yin kana so ka ci a tare ka cire a cikin fresh a cikin ita ka tsoro ka ci kusa yake ba wahala ko kun shi wani kun shagali ne ga kun shagali ne kwarar shagali na kirki ya ce walahun fiya ma da wun suna da duk abin suka suka bukata a kamun su a kamun can ana cikin shagali Allah ce salamun ƙaunar Allah assalam a ce zai bi wajen aljanna gaba ɗaya a ce salamun adamu ba kare ba ha ba yawa da gaba lahiyar gaskiya da kai lahiyar to ma za mu shiga wata kuta bakin wani ala mutsaya ga sai akan gobe mun wani shi mutar mukare ba zai mutar da shi a mukare a tsaye ta hawa mutar aiki lawan aljanna ma mutar a barta gobe akan Allah kan gobe Allah kan gobe ya Allah musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh